الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له وما يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake tara mu a wannan rana ta ladi domin ci gaba da karatu wanda muka saba na mako mako a cikin littafin mai girma Riyadu Salihin yawmuna 22 ga watan Muharram hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1446 wanda ya daidai da 28 watan 7 2024 sati wanda ya wuce mun tsaya ƙarshen babe na 311 yau insha Allah za mu tashi babe na 312 babu karahiyatul ihtiba'i yawmul jumu'a wal imamu yakhutub li'annahu yajlibu an-nawma fayafutu al-istima'u al-khutbah wa yakhafu al-intiqad al-wudu' kamar yadda muka saba yadda kuma muka jima satuttuka da yawa muna cikin kitabul manhiyat abubuwa wanda Allah subhanahu wataala ya hana ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama imma hani na haramci ko kuma hani wanda bai dace ba to daga cikin abubuwan da aka hana shine malam sai yayi babe na 312 babe ne mai wanda ya hana zama akwai wani kalan zama in aka ce al-ihtiba'u shine mutun ya daga kawahuwan shi guyoyin shi su zo nan kirjin shi sai sa wani rawani ko kuma wani tsimma sai ya ɗarme da bayan shi kamar ya jingina amma a zamne yake haka ya ɗarme wannan shine al-ihtiba to wannan aka ce an hana irin wannan zama yawmul jumu'a wal imamu yakhutub in dai ran juma'a ne mutum irin wannan zama kuma limai yana hudu ba to bai dace ba yace li annahu yajlibu an-nawm kana cikin dalilan da malai imamu nawawi yasa yace bai dace ba kuma zamu karanta hadisi ya ce abu na harko dai yana janyo barci sai mutum ya ga kamar ya jingina ko kuma kamar yana zamani bisa wata kujera daɗi zai sa daɗin zama zai sa ya yi barci ya ce fayafutu istimal hutuba sai jin hutuba ya kubce mushi yana shi sa sai mutum ya zamana zama wanda ba za ka ji daɗin barci ba da shi ya ce kuma wa ya hafo intikadul wudu kuma ana tsoron ma alwallaka ta warware domin idan ya zama tonon annau musaƙil yana warware alwalla barcin da mutum zai rasa inda yake ba irin barci ba gyangyaɗi to wannan zama shi ne sallallahu alaihi wasallama ya hana قال المؤلف رحمه الله تعالى عن معاذ بن أنس عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن كان شي wannan kalma na hibwa shine kuma kalma ihtiba'u kalma duka guda ne irin wannan zaman sai aka ce wannan ita wannan hibwa abinda ake yin da shi an yarfa al'insanu rukubataihi gwiwoyi guda biyu a daga su sama kamar gwiwa ka yawa irin wannan to yadda ka sa hannun nan sai mutum ya nemi wani tsimma ya ɗarme wani lokaci mutum ko hannu ya sa zai ji kamar ya zamna to sai zama tu ya yi daidai da shi to shi ne sallallahu alaihi wasallama ya ce hadisin na mu'az bin anas al-juhani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana anil hibwa yana ayi irin wannan zama yawmul jumu'a wal imamu yaktub limami yana huduba yana kun ga wannan sai daidai da babin tana yawa kai barci zaka ji dadin zama idan barcin ka ya tsawo alwala za ta lalace kuma ana so ka ji huduba irin wa'azin da liman sakon da liman yazo da shi na ranar juma'a to idan kai barci ba ka ji baka ji shi ba baka saurare shi ba to kaga wannan sai zamanto ai kamar ribar da ake so a samu na hudubar juma'a mutum zai rasa babu da 313 babu nahi an nahayu man dakhala alaihi 10 dhilhijja wa arada an yudahi an akhadhi shay'in min sha'rihi aw azafirahu hatta yudahi yana sallar layya da ta wuce wannan babu yana magana akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana in watan zilhijja ya shiga kenan wata na sha biyu na musulunci watan da kwana goma a shi ake sallar layya shi ne aka ce in watan ya shiga to an hana wanda ya so ya yi layya shi ne wa da an yi dahi kana da wadata za ka yanka ka ajiye ragonka ko kuma kudadenka to idan wannan wata ya kama an aka shayin min sha'arihi kakkai aski yadda abin da ke alaƙa da gashi ko aski ko gashin hamata ko gashin gaba duk wani gashi na jikinka an hana kakka taba shi ya ce kuma awo a zafirahu ko kuma horci kenan babu yankan horci kenan mutum zulƙada lokacin da ya kai kwana 25 zuwa 26 da bakwai ka hanya mutu sai mutum ya yi askin shi aski zai ya yanke horcin shi don ya shirya wannan kwana goma ba sai ya buƙaci yankan horci ba ko kuma aski duk wannan babi da mala ya kulla babi na wanda shi kuma an hana in dai za ka yi layya to ga sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kakka taba gashi kakka taba harce hatta yudahi hasi kayanka abin yanka kuma akwai wani gajeren azumi da sallallahu alaihi wasallama yake yi shine cewa ko da ran layyan an je idi an dawo to sallallahu alaihi wasallama tun daga sahen nan har a je idi har a dawo bai cin komi sai an zo an yi yanka in yi yanka abin yankan shi aka hida aka gyara to sai ci wani abu daga cikin wannan abin yanka to kuma shi kenan ya bude baki to wannan sunna ce ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yara muka Allah wa an ummi salma radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man kana lahu dhibhun yadhbahuhu fa idha uhilla bi hilal dhil hijjah فلا يأخذن من شعره ولا من أظافره شيئا حتى يدحي رواه مسلم كتاب الأضاهي باب النهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وانا حديثنا نقوم مؤمني أم سلمة رضي الله تعالى عنها تكتشي ومن الله يتي من كان له زبح يزبه kenan wanda yake da ragon da zai yanka wanda yake da dan abun da zai yanka ba dole sai rago ba duk wani abun yanka in dai ka tanade shi ko kudin shi ya ce fa'iza ohila hilalu zulhijja in watan zulhijja ya kama watan layya kwana goma da shi da na tsawon wannan kwanakai ya ce falaya ku zanna min sha'arihi kakka yi aski ya duwar abin da yake da alaka da aski kakka taba shi wala min a zafirihi shai'a haka kuma holce shi ma kakka yanke shi ka bar shi wannan kamar sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta yi dahiya har sai kayanka abin yankanka to a lokacin kuma za ka iya yin komi to kaga kenan wannan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko hadisi ne ingantacce rawahu imam muslim wasu na bayani akan cewa a ba sunna bace ko kuma ba wajibi bane ko ba farilla bane dama idan aka ce sunna abu ne wanda wanda yayi shi zai samu lada wanda ko bai yi shi ba ba zai samu lada ba kuma bai da zunubi amma kuma wanda ya inkarin shi zai samu zunubi in ka ce ba hadisi ba ne ba sunna ba ne Allah bai karantar ba kuma ka sai ya karantar to kaga wannan ka shiga wani babi daban amma dan baka yi ba aikata aikin sunna baka da ladan sunna baka ladan biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma baka lahi da bai dace ba dan kai maka yi kace a ko malaman fiqhu sun hana ko mazhaban fiqhu ta malikiya kaza ko shafi'iyya ko hanbaliya tun daga hadisi ya inganta wannan hadisi ne ingantacce duk wanda zai layya in watan zulhijja ya kama kai da ya aske askin shi gashin shi kada ya taba warcin shi har sai ranar da idi ranar idi idan ya yanka to kaga da sunna ce tabbatacciya ingantacciya daga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu na 314 babu nahyi anil halfi bi makhluqin malam kuma sai babu na hani mutun ya rantse da wani halitta daga cikin misalai sai ce kan nabi sallallahu alaihi kamar manzo Allah mutum ya ce na rantsi da annabi kamar da mutane suke yi a jahilci wannan kuma hani a akwai hanin zai kai ka zuwa ga shirka da Allah subhanahu wataala kamar zamu ga hadisi duk wanda ya rantsuwa da wani Allah yayi shirka ko kuma ya kafirci ko ya huta daga musulunci to sallallahu alaihi wasallama shine kololuwa wajen daraja zababben zababu ne mutane sukan yi abubuwa da yawa na jahilci game da ɓangaren manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da neman da niyyar neman lada ko kuma nuna soyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma nuna musulunci alhali kuma kuskure ne kaga yanzu karantse da manzo Allah kuskure ne to da aka ce rantsuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuskure ne to ina ga a ce ka rantsa da Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali manya manya kenan to kuma sai ka dawo kasa wani malaminka ko kuma wani shehinka ko wani waliyi in ka rantsa da shi ya kake gani kaga kenan wannan ashad na hayan tunda ba rantsa ba rantsa da manzo Allah ba waye za a rantsa da shi ko kuma wal ka'aba ko mutun ya ce na rantsa da ka'aba kaga inna awwal baitin wudi'a lin-nas ita ce Ka'aba to in dai ba a rantse ba da Ka'aba to da ni za a rantse Ka'aba ba ta cancanta ba a ce na rantse da Ka'aba to kaga kenan ka rantse da gidanku ko ka rantse da gari kaza ko wannan duka abubuwa ne na haramci wanda an hana wal mala'ika ko mutum ce ya rantse da mala'ika ko mala'ika Jibril ko Israfil ko wani daga cikin su was sama'i ko mutum ya rantse da sama duka wannan rantso abubuwa ne wanda suke na jahiliya na jahilci wal'aba wani ma sai ce ya rantse da baban shi ko mamman shi iyaye ko ya ce ya rantse da iyayen shi walhayatu wani ma rayuwar da yake wa ruhu ruhin da yake rayuwar mutum mutum ya ce na rantse da rayuwata ko kuma in wannan abin ba haka bane Allah ya kashe ni kaga wani duka ba rantsuwa bane war ra'as ko kuma kai wa hayatu sultan wani ma ya ce rayuwar sarki irin ko kuma wani ya rantse da rawanin sarki sarkin garinsu wani ni'matu sultan ko kuma wani ya rantse da wani shugaba wanda ya mishi wata ni'ima ya karrama shi ya girmama shi ya mishi komi to sai ya ga cewa wai dai ya girmama shi duk zai rantsuwa sai rantse da wannan sarkin dan ya mishi wata ni'ima to wannan shi ma duka bai dace wa turba turbatu fulani ko mutum ya rantse da kasar wani ya na kabari na rantse da kabarin wane na rantse da kabarin wane irin da ake ada wanda suke bin ɗariƙa tijjaniya su da yawa sun bar mutane ko suka karantar da su akan cewa za a yi rantsayawa da kabarin shehu wane na rantsi da kabarin shehu wane ta wanda shi ma bai dace wal amana ko kuma mutum ya rantsi da wasu abubuwa wanda Allah ya sa su amana ce a gare mu kamar irin su sallah su azumi su zakka ko kuma ita amana karan kanta malamai suka ce rantsuwa da ita mutum ya ce na rantsi da amanar da take kaina da wanda Allah dora muni na rantse da sallar da nake na rantse da azumin da nake yi to wannan su ma duka ba rantsuwa bane kuma bai dace ba wahiya min ashaddiha nahyan tsananin hani ka zo zuwa ga rantsuwa da kabari ko rantsuwa da amana wannan tsananin hani kenan kenan hanin mataki mataki ne wani hanin zai kai ka shirka da Allah wani hanin zunubi zaka samu wani hannun kuma zai hutar da kai daga cikin musulunci don akwai shirka da za ta kana musulunci amma ka yi shirka kamar riya to ita kuma shirka manya-manya za ka huta sai ka dawo sai ka yi kalmar shahada allah samu dace to wannan babu zai karantar da mu akwai abubuwa da yawa da mutane suke yi na rantse da takwaran kwatsa na rantse da ta sama na rantse da sama na rantse da kan gidanmu na rantse da wane ne abubuwa da yawa mutane suke rantsuwa da shi to wanda duka shirka da allah ne bai dace mutum ya yi rantsuwa da halitta ba shi ne mala ya ce babu na yanar halifin makhluk wanda duka misalai ne ya kawo in aka ce makhluk kowa duk abin da ba Allah ba ne halitta ce kuma Allah ya yi shi kenan an kawo misalin maza Allah an kawo misalin ka'aba an kawo misalin sama iyaye to wannan akan misali ne in zai zana da yawa ne to kenan kai ma duk abin da ka san ake rantsuwa da shi wanda ba Allah ba sai ka gama shi da nan halitta ce bai dace ba bai kamata ba عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت متفق عليه وفي رواية في الصحيح في الصحيح فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت إمام بخاري رويتوش عشان كتاب الأيمان والنذور da kuma imam muslim a cikin kitabul aiman babu nahi an alhalfi bi ghairi llahi ta'ala abdullahi dan umar sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace manzo Allah yake cewa Allah madaukakin sarki inna Allah ta'ala yanhaakum ya hana ku kenan bayan Allah masu imani an hana ku an tahlifu bi abaikum ku yi rantsuwa da iyayenku to wannan da yana daga cikin al'ada ta larabawa saboda girman mutum zai girman wani abin da zai yi ko kuma ba zai yi ba sai ce na rantse da iyayena sai rantse da iyayen shi ko kakannin shi to shine manzo Allah ya ce Allah ya hana faman kana halifan duk wanda zai rantsuwa falyahlif billahi ya ce na rantse da Allah kawai abin da ya kamata ka rantse da Allah ya ce auli ya smut ko kuma ya mutum ya yi shiru kakka bude bakinka ka yi rantsuwa da wani wanda ba Allah ba a cikin wata ruwaya ingantacciya ya ce faman kana halifan duk wanda ya rantsuwa fala ya halif kada ya rantse illa billahi sai da Allah ka ce na rantse da Allah ko kuma wallahi tallahi billahi auli ya skut ko kuma ya yi shiru kaga zaman lahiyan bawa mai imani da ce ka rantse da wani kai shiru mana kuma hatta za mu ga hadisi rantsuwa da Allah ma bai dace ba akwai mutanen da komi wallahi wallahi daga ina kake wallahi daga gida nake ina zaka wallahi gida zani daga ina duk magana da zaka mishi sai ya ce wallahi to kaga wannan shi ma mugun sabo ne ko rantsuwan ma bai kamata ba ka yawaita yi kamar kana rage kwarjini da daraja na girman Allah ya kamata a ce in mutu ya rantsi da Allah kawai an san ba ƙarya ba yake tamma yanzu da yake rantsuwa ta yi yawa kuma abin kwashe-kwashen na rantsuwa yawa gare su har ya zama to rantsuwa da Allah ba wani abu ne yanzu mutum ya ce ma na rantsi da Allah baka yarda in kashe musamman ka shiga kasuwa na rantsi da Allah kaza ne sai wannan abin to ba gaskiya bane na rantsi da Allah kaza ne ba gaskiya bane to kaga wannan yana daga cikin manya-manyan abubuwa shi sa hadisi ya inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa diyawa daga cikin yan kasuwa wannan rantsuwa take halakar da su domin kuma a matsayinmu na masu imani da a ce mun yi rantsuwa kan karya gara mai shiru kuma da a ce ma mun yawaita don wannan sabo ne wallahi kaza wallahi kaza sabo ne in harshen ka ya saba kawo komi sai ka rantsi to shi ko so ake ka rantsi akan gaskiya ko kuma kai shiru to wannan hadisi yana karantar da mu duk wanda zai rantsuwa ya rantsi da Allah kan mutum ya sake da iya rantsuwar iyayen shi وانا عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم رواه مسلم الطواغي kenan malam cikin fassara kalmomi da yake sai ce abinda ake da wannan kalmar jam'u tagiya shi kuma aka ce tagiya wa hiya asnam gumakai kun ga kenan rayuwar laraba a da kafin kuma musulunci ya zo sai su rika rantsuwa da lata da uzza da manata to musulunci sai hana sai mala yace wa minhu alhadisi hazihi taghiyatu daus su larabawa sai zaman toma da shirkar ta yi tsanani ta yi nisa kowace kabila kowane gida da gumkin su wannan gumkin na suwane ne wannan gumkin na gidan suwane ne ko wannan gumsi na garin suwane ne to shine kamar a ce hazihi taghiyatu daus daus kamar kabila ce daga cikin larabawa ai sanamuhum wa ma'buduhum su suke bauta ta mashi shine gumkinsu waru ya fi gairi musulmin bi tawaghiti kenan jam'i ne shi ma tawaghit jam'u taghut wa huwa shaytanu was sanam shaytan ma na kiran shi taghutu kuma gumki shi ma na kiran shi taghutu to bai kamata mutum ya rantse ba da taghutu kenan ko kace shaytan ko kace gumki wala bi aba'ikum ko kuma ku masu imani ku rantse da iyayenku bai dace ba sallallahu alaihi wasallama anan yana magana ga sahabbai sun saba wanda suka musamman wanda sun yi boto gumki yanzu ga musulunci ya zo kamar da na ce muku cewa irin wani abubuwa haraka ta rantsuwa su diyawa za ga mutum halshen shi yake sabawa to sai suka saba rantsuwa da iyayensu musulunci ya zo sun shiga musulunci wata ran mutum bai sani ba ma kawai ko kuma abin ya kama bakin shi halshen shi wataran kuma sai mutum ya rantse da lata ko da uzza ko kuma da manata to sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ba rantsuwa da gumuki ba rantsuwa da iyaye yana shine ma'ana ba rantsuwa da duk wani halitta kamar yadda malam ya wannan babe wa an buraidata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man halafa bil amanati falaysa minna hadithun sahihun rawahu abu daud wa isnaduhu sahihun manzallar sallallahu alaihi wasallama ce duk wanda ya rantse da amana amana dai wannan da muka sani amana ta Allah tsakaninka da ubangiji subhanahu wataala ka bauta ta mushi kada kai shirka da shi da kowa amana ka rike addini da kyau amana tsakaninka da wani wanda da kuka yi amana na dukiya ne ko zaman tare ne ko menene duk wani abu ko wata ajiya a zo a kama ka to akwai wanda suke rantsuwa da ita wannan amana sai manzo Allah ce falaysa minna to wannan mutumin baya daga cikin musulmai wata fassara ko ko baya daga cikin mabiyan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka sassafta falaysa minna to wanda suka dauki gundarin hadisin kenan baya daga cikin mu mu al'ummar musulmi inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to anan al'amana shine sai malai yake cewa abinda ake nihi da ita musamman imamu khattabi sai yake cewa haza yushbihu an takuna al-karahiyatu min ajali annahu idza inma umira an yuhlifa billahi wa sifatihi abinda yasa ba a rantsuwa da amana abinda aka umurce mu mai rantsuwa da Allah ko mu yi rantsuwa da sunayen Allah ko sifofin Allah yace walaysatil amanatu min sifatihi ita kuma amana ba sifa Allah bace ba sunan Allah bane ba siffa Allah bane to dan me zaka yi rantsuwa da amana yace wa in wa inna hiya amrin wa in hiya amrun min amrihi ita amana tana daga cikin abin da Allah ya umurni an yi umurni da sallah zaka yi rantsuwa da sallah an yi umurni da zakka da azumi da abubuwa biyaye biyayya ga iyaye hakkin makwabtaka duk abin da ka sanar umurni to shi ma daidai yake da amana da sada zumunta da sauransu kenan su ma wadancan baka rantsuwa da su ta ita ma amana ba a rantsuwa da ita mala ce wa fardun min furudihi fanahu anhu abubuwa na farilla wani ya ce na rantse da sallar da nake yi ko na rantse da azumin da nake yi ko na rantse da karatun da nake yi ko na rantse to wannan duka rantsoyi ne wanda basu dace ba manzo Allah ya ce duk wanda yake aikata haka baya daga cikin mabiyan sunnan shi ko ko baya daga cikin musulmai yace lima yuwahimuhu alhalifu aw halafu biha min musawatiha bi asma'illahi wa sifatihi subhanahu wa ta'ala idan mutun yace na rantse da amana na rantse da sallah na rantse da azumin na rantse da abinda nake na alheri to kamar ya siffata shi da sunayen Allah da kuma siffofin Allah to shi kuma ana rantsuwa da sunan Allah ne kace wallahi ko kace billahi ko kace tallahi ko kuma wata siffa ta Allah subhanahu wa ta'ala to kaga kenan kace na rantse da amana kamar ka siffanta ta ita ko ba siffa Allah bace ko ba suna Allah bace na rantse da sallar da nake yi ba siffa Allah bace ba suna Allah bane to shine malam Imam al-Khattabi yake so bayyana mana anan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya rantse da amana baya daga cikin mu cikin abu uku ne ko mu fassara shi akan cewa abubuwa na farilla mutum ya rantse da su ko kuma mu fassara shi akan cewa amana wannan da mutum yake doka mana ya yi rantsuwa da ita ko kuma fassara ta da amanan da muka ɗauka tsakaninmu da ubangiji subhanahu wataala na bauta mu shi kaɗai ba tare da shika da Allah ba ina takacen wa masu girma waɗannan hadisan gaba ɗayan suna karantar da mu cewa in za ka rantse ka rantse da Allah in ko ba haka ba gara kai shiru da bakinka wannan shine alheri wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man halafa fa qala inni bari'un min al-islam فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما رواه أبو داود wannan hadisi shi kuma wai sai mutum ya rantse ya ce na rantse da Allah in ƙarya nake kahuri ne ni subhanallah ko kuma ya ce in huta daga musulunci in ƙarya nake rantsuwa da irin wannan da mutane suke iri-iri kala-kala wata rantsuwa ma sai ka taɓa jin ta ba ma'ana mutum ya ma aka yi tunani ya wannan rantsuwai ko ya rantsi da Allah ya ce in shi dan shi dan halaka ne ko kuma in shi dan kaza ne akwai wasu rantsuwa marasa kyau wanda mutane suke to irin shi wannan sai wa mutum ya ce in ƙarya nake kahuri ne kaga wannan bai kamata ba bai dace ba ko kuma ya ce mutum ya ce shi ya huta daga musulunci to shine sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan hadisi ne shi ma na buraida radiyallahu ta'ala shine ma na wa'anu manzalla ce man halafa duk wanda zai rantsuwa faƙala sai ya ce idni bari'un minal islam in ƙarya nake kahuri ne ko kuma na huta daga musulunci to sala-sala sai ce cikin biyu ne fahim kana kaziban inda gaske ne ya yi rantsuwa a kan ƙarya fahuwa kama ƙala kamar yadda ya ce ai shi ya ce shi ba musulmi ba ne ko in ƙarya yake kuma ƙarya yake kenan ya huta daga musulunci abu na farko kenan sai ce kuma wa in kana sadiqan in ko da gaske yake yace in ƙarya nake ni ba musulmi bane ko kuma in huta daga musulunci to sallallahu alaihi wasallama sai yace falan yarji'a ila al-islam saliman to wannan mutum ba zai koma musulunci ba lahiya lau sai ya labta ma kanshi wani zunubi da dai yana cikin musulunci shi yana zamne ya jaya ma kanshi wai in gaskiya yake ya huta daga musulunci in ƙarya yake huta daga musulunci to ko da kana na a cikin musuluncin ka jaya ma kanka wani abu wanda bai dace ba don biza bai kamata mutum irin wani rantsuwan ba in kahuri ne ne in dan halaka ne ne in kaza ne in kaza ne to wanda ka suna daga cikin bulbudi na rantsuwa na jahiliya wanda mutane suke yi wanda bai dace ba wani ma rantsuwa zai da wani aljani wani rantsuwa zai da wani gumki wani rantsuwa dai da wani abu ma wanda abun bai ma kai rantsuwa ba dama ita rantsuwa menene ita rantsuwa kamar lamani ne kamar kana so ne mutum ya yarda da abin da zaka gaya mishi tabbas gaskiya kake kuma shi ma mutumin da zaka ma rantsuwa yana ga girma abin da ka rantse da shi sai da samu nutsuwa cewa ba za ka mishi ƙarya ba wannan shine aikin rantsuwa amma an ka rantse da kayan banza to kaga abin da bai da daraja dama to rantsuwan ma bata da wani amfani rantsuwan bata da daraja to sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi yana karantar da mu yana mana hannunka mai sanda za ka iya huta daga musulunci tun da kai kace ka huta in ƙarya kake in ƙaryan kake ka huta to kaga wannan yana daga cikin rantsutsuka wanda suke na hatsari wani bin umar radiyallahu anhuma annahu sami'a rajulan yaqul la wal ka'aba qala ibn umar la tahlif bi ghairi allahi fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك رواه الترمذي وقال حديث حسن وفسر بعض العلماء قوله, قوله صلى الله عليه وسلم كفر أو أشرك على التغليز مي على التغليز كما سن كوررا kenan da manzo Allah ya ce kafara ana nin kafircin wancan na hakika kenan ba kufru dunu kufur ko kuma yace au shirkun kenan ana ne da shi shirka waccan kenan shine ala taghliz ya ce kama ruya annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kala a riya'u shirkun an yi ruwaya manzala ya ce riya shirka ce wanda ya aiki don a gani ko don a yaba shi ko don a ce shi yake aikata aiki kaza kenan yi ba don allah ba manzala ya ce shirka ne to wannan shi ma haka hadisi na abdullahi dan umar ya ce wata rana sai wajen namiji yana cewa na rantse da ka'aba ku ga dai girmanta ku ga matsayin ka'aba yadda ta yi abubuwa jiyawa wanda kuma malam dama ya buga mana misali da aulat dan umar ya ji wannan mutum yana cewa na rantse da ka'aba sai ya ce mishi qala ibn umar la tahlif bi ghairillah yace bawon Allah bar rantsuwa da wani Allah ita wannan ka'abar ba Allah bace kuma ba ta kai ba a rantsuwa da ita halitta ce yace fa inni samitu rasulullahi naji manzo Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam man halafa bi ghairillahi duk wanda ya rantse da wani wanda ba Allah ba faqad kafara kenan wannan tsananin tsoratarwa ne na horko ya kafirta yace awa sharaka ko kuma manzo Allah cewa ya wanda mutum ya shirka da Allah shirka kuma ita ce kololo zunubi wanda Allah ke bakama bayu da ita kenan karantse da Kaaba karantse da manzo Allah karantse da wani gumki ko karantse da wani shaidani ko wani mala'ika ko wani malami da kake gani ko kuma wani shehinka to wani duka abubuwa ne wanda suke kai mutum zuwa ga ko kawurci ko shirka da Allah daidai irin yadda ka kambama abin a cikin zuciyarka ka ɗauke shi ka daidaita shi da Allah daidai yadda kawurcinka zai tabbata ko kuma shirkarka da Allah za ta tabbata don watan za ka yi huta daga musulunci wani lokaci kuma kana cikin musulunci amma kuma zunubi babba ya same ka ko kuma ka yi asara aiki shine abin da ya shahiriya zama masu girma wannan hadisan da makaranta gaba daya suna mana hannunka mai sanda ne akan cewa kada mu sake mu rantse da wani wanda ba Allah ba ko ma wane ne in dai halitta ne kakka sake ka rantse da shi babu na 315 babu taghalizul yaminil kadiba amdan wannan kuma babban abu ne wanda mutane suke sakaki akan shi shine mutum ya rantsuwa rantsuwa yaminil kadiba ya ce na rantsi da Allah kuma alhali shi ya tabbata ƙarya yake shi ne mana amdan da gangan ba irin wancan ba mutane da suka saba rantsuwa na rantsi da Allah kaza na rantsi da Allah kaza na rantsi da Allah kaza shi wannan zamu ga aya za ta mana bayani shi wannan lagawu ne kaman rantsuwa ce wanda ba kullalliya ba amma in mutum ya daddage yayi niyya mai kyau yama wani ƙarya yayi rantsuwa ka rantsuwa ya dora ma ƙaryan dan wannan mutumin ya yarda to kuma da gangan ƙarya ce yi to wannan akwai kaurin azaba ko kuma akwai kaurarawa shi ne mana tagalis musulunci ya ja kunne musulunci ya tsananta kenan musulunci ya kaurara magana akan cewa kan mutum ya sake ƙarya da gangan in kuskure ya faru to wannan ko kuma mutum ya zamanto rantsuwa haka ta huto kawai Ali bin Mas'ud radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان قال ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ila akhiril aya muttafaqun alai wannan hadisi yana karantar da mu akan cewa duk wanda ya rantsuwa man halafa alama limri'in muslimin bi ghairi haqq wani ya ba wani kudi ko ramce ko suka yi kasuwanci ko suka yi wani abu da alaka da ta kudi ko ajiya kawai ya zo ya na rantsi da Allah bai bani ba ko na rantsi da Allah bai bi na bashi ko na rantsi da Allah ban yi wannan haraka ba alhali kuma wannan rantsuwa da ashe ba gaskiya bane ƙarya yake da gangamin ya rantsi dan ya ci dukiyar shi dan wannan dukiya ta salwanta to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya aikata haka azabar shi laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban zai iske Allah ya mushi hushi kenan babu zancen sassabci to duk mai imani kuma a gobe kiyama yana neman sassabci Allah ya rahamshe shi Allah ya ji kanshi to sai ka iske Allah yana maka hushi to kaga kenan wannan shine ma'ana wanda ya rantsuwa dukiya ta musulmi kuma bi gairi haqqihi babu wani haƙi nashi ya kauye mallaki kayan shi to wannan zai iske Allah subhanahu wataala ya mushi hushi bayan kuma wannan mallaka da yayi zalunci ne ya mallaki dukiyar shi ya mallaki wani gidan shi ko ya mallaki wani abin hawan shi ko ya mallaki wani kayan shi na sana'a wannan sai ya maido su azabar shi da za a mushi ta rantsuwan nan daban kuma wacce azaba ita ma daban ya ci dukiyar shi kenan ya zamanto matsayin azzalimi Allah zai kama shi kuma Allah zai hudda haƙƙin shi to shi sa ba a so mutum ya rantsuwa kan ƙarya musamman kuma ka ci dukiyar wani ko ka ce wata amana ta wani Allah ya kare mu qala sai sahabi yake cewa sai manzo Allah ya karanta summa qara'a alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama misdaqahu sai manzo Allah ya karanta mana gaskiyar magana Allah madaukakin sarki ya karanta aya innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim samanan qalila akwai mutanen da babu ruwan suke sai da alƙawarin na Allah ko abin da ya shafi addini ko abin da ya shafi imani zaka same shi malami ne wanda ya kamata ya gwada mutane hanyar kirki ya karantar da su ya nuna musu daraja da addini da girman Allah subhanahu wataala da manzon shi to sai sai da wannan addinin da ɗan kuɗi kaɗan sama nan kalila a bashi wata dukiya sai ya ɓoye gaskiya to sai na biyu shi kuma wa aimanihim rantsuwarsu sai ce na rantse da Allah alhali kuma yanzu kaga ga girman Allah subhanahu wataala ga alƙawari tsakaninsu da wani sai ce na rantse da Allah ba a yi ba haka kuma alhali wani kudi a tsakaninsu na rantse da Allah ba ya haka ba alhali kuma ya bashi amana kuma ya sani to Allah subhanahu wataala ce kaga irin waɗannan mutanen Allah subhanahu wataala gobe kiyama zai kama su da narko na azaba kuma Allah ba zai taimake su ba kuma suna da azaba mai radadi a gobe kiyama Allah subhanahu wataala zai musu azaba wanda ba a ta'ama wani daga cikin bayu ba dalilin me gacin amana ga rantsuwa wannan rantsuwa ita ce babban hatsari wani a ce ma yaminul gamus rantsuwa mai hallakawa han malamai suka ce maka ita wannan rantsuwai ta ma wuce a ce a yi kafara mutum ya ce allah na tuba ko allah gabatar ra'a ta wuce kai kafara mana kai wani abin da allah zai gafarta maka a sai dai ka cika istighfari dare da rana sahi da marece laihin da kama allah ya wuce ka zo ka kawo wani aiki irin yanda mutum zai rantsuwa wata ke rantsuwa ta kafara ya ciyar da muskinai guda goma ko ya musu kaya ko ya yanta bawa ko kuma ya azumi guda uku malamai suka ce abin da laihin da ya wuce nan kawai sai dai ka koma ma Allah kullun ka rika kuka kana nadama kana Allah na tuba Allah na tuba to kadiba wai a ce yi rantsuwa daya ta ƙarya da gangam kadiba mutane suka mai da rantsuwa kayan banza kuma rantsuwa ta haƙiƙa rantsuwa ta tabbas ba wancan ba rantsuwa wanda ba a kawo mutum da laifi ha a wata kalmar magana suke cewa wai kizba bai da wai kama akwai ƙarya fara larawa suke istimalin wannan kalmar wai mai rantsuwa fara mutum ya rantsuwa akan wani abu na ƙarya mutum ya rantsuwa don a yi dariya mutum ya rantsuwa da ya tabbatar da wani abu mutum ya rantsuwa da wani abu wanda bai dace bai kamata ba a ce a yi rantsuwa a kan shi mana kenan din kaga irin wani abubuwan sun yadu inda karatu babu karatu babu sana addini mutane suna rayuwa kara zube amma yaushe a ƙarya a ce ha'a ko wata ƙarya hora ko wata ƙarya wanda ta dace ko wata ƙarya wanda bata kamata ba hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana so ya karantar da masu imani tsananin bala'i da ƙarya take nasa dan adam ko kuma tsananin girman ƙarya aka ce mishi almu'min yazni ya rasulullah yace na'am ya manzo Allah za ya samu wani mumuni ya taba zina wata rana yace eh almumin ya sirri bayan zan Allah wai ana ya samu wani lokaci a samu shaɗayar rinjaye wani mai imani ya yi sata ya ce eh tana tana yiwa aka yi ta zana mushi da aka ce mushi almu'min ya kazib manzalla ya ce la mumuni zai iya ƙarya manzalla ya ce bai yiwa mumuni ya ƙarya wancan zunuban duka ba su kai wannan ba babu abin da ke lalata zamantakewa babu abin da ke lalata zama na mutane yau da gobe ya lalata tattalin arziki ya lalata in noma ne in kiwo ne in mine ne mu'amaloli da ake musamman mu'amaloli na dukiya wanda suna bukatar amana suna bukatar gaskiya wannan rantsuwa na ƙarya duka na daga cikin da ya lalata da lalata irin wannan abubuwa mutane suna rantsuwa ko mutane suna rayuwa akan ƙarya ita kuma ƙarya babban zunubi ce sai Allah ya kama su da wannan ƙarya da suke yi sai Allah ya zare albarka in ma mine ne yake tare da mutum to saboda haka wannan hadisi yake karantar da mu kakka sake ka yi ƙarya musamman kuma ka zo ka kawo ban da ƙaryan kuma ka kawo rantsuwa ka ɗora kaga laihi biyu kenan ga ƙarya da kai ita kadai ita kadai ka yi ta babban zunubi ne kuma ka zo ka kawo rantsuwa ka ɗora ka ce wallahi kaza kuma ka san ƙarya ne Allah ya kare mu Allah ya kiyaye wallahi da za a ce mutane sun san girman Allah da yadda rantsuwa ta kai a wajen Allah subhanahu wataala da yadda manzo Allah ya tarbatar da sabai mutane ba su rika wasa ba akan rantsuwa yanzu dai a yanayin da muke ciki da mutane wasa suke da kan rantsuwa ba su dauke ta akan komi ba nan da nan wallahi kaza wallahi kaza wallahi kaza ko kuma wani labari marasa digi kai baka san shi ba baka gani ba baka gani ba laysar khabar kan muayana babu wanda ya ji babu wanda ya gani kawai irin wani yanar gizo yanda ake ta karere iri iri sai ga mutum mutahayar karantsuwa na rantsi da Allah haka ne na rantsi da Allah kaza ne alhali kuma ƙarya ne ko kuma ya san ƙarya ne to wannan Allah subhanahu wata'ala zai kama su da laihi laihi babba ba karamin laihi bane a ce mutum ya saba ma kanshi abin da yake na ƙarya Allah ya kare mu dole mu yi kokarin wa masu girma mu tarbiyatar da kanmu dan tarbiyya ce kai ne zaka dora ma kanka cewa lalle tabbas zaka tsaya akan gaskiya ba za ka rika faɗin wasu maganganu ba wanda ba su dace ba ƙarya dan a zamana lahiya ƙarya dan ayi kaza ƙarya dan a soka ƙarya dan a baka wani abu ƙarya don mutane su yarda da ka ka tsaya kan gaskiya gaskiya take sa mutum ya yi daraja Allah subhanahu wataala ya so shi idan Allah hadisi kudusi ne ya tabbata idan Allah ya so bawa can sama Allah zai ce mala'ika jibril sauran mala'iku na so bayawa na wane ku sauka ƙasa ku sa mishi kabul mutane su rika son shi shi sa wani mutum kana ganin shi zaka kana son shi wani mutum kuma kana ganin shi zaka ga zuciyar shi ta kyamace shi to duka suna daga cikin alakan mutum da bawa Allah ne zai sa ai soka Allah ne zai sa mutane su rika haba-haba da kai Allah subhanahu wataala ya samu dace amma masu girma wannan dai hadisi yana karantar da mu tsoratarwa kakka sake kai rantsuwa don wani abu kana shine ma'ana samanan qalilan naka ce samanan qalil shine wani abu mai wucewa duk abin duniya in ma ya kai nawa wucewa yake shine samanan qalil kai rantsuwa dan duniya kai rantsuwa saboda wani abu da za a baka kuma ka batar da mutane da addini don duka abubuwa wanda ba su dace ba وعن أبي أمامة إياس بن سعلبة الحارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من عراك رواه مسلم وانا حديث يا ما هنا هركم سورة روح hadisi ne na abi umama iyas bin salaba al-haris yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk mutumin da ya ci haƙƙin wani shine man iqtata'a haqqa mri'in muslimin bi yaminihi rantsuwa ta sa har sai da aka je wajen alƙali aka je wajen shari'a a gaban juju yace na rantsi da Allah ko aka mishi qur'ani yace qur'ani akan cewa wannan dukiya tashi ce alhali ya san ba nashi bane shi wancan shine mai abin da ya rantsuwa sai aka ce a to shikenan tunda ya rantsi da Allah yanzu aka bar mishi dukiya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sake yayi rantsuwa ya ci haƙƙin wani dan uwa musulmi a nan duniya bi yaminihi da rantsuwar shi wa qad awjaba Allahu lahu nar dan wuta ne kai tsaye wajibi farilla ya shiga wuta Allah ya kare mu yace wa harrama alaihi aljanna kuma Allah ya haramta mishi aljanna kun ga babu abin da yanda kasan ya shirka da Allah innahu man yushrik billahi faƙaɗa harramun Allah alil jannata wa mawa hunnar sai ka zo ka rantse dukiyar ka ce sai ka zo ka rantse cewa wannan abin nawa ne aka baka sai ka zo ka rantse rantsuwar da take wajabta a baka wannan abin sai aka baka shi to kada ka yi murna cewa wai ka tsira a akwai rana akwai ranar juma'a wanda bata da sudu a gabanta ita ce kiyama ranar da aka haɗu Allah subhanahu wataala sai ya amshi wannan haƙƙin da farko dai a ba wancan kayan shi kuma a zo a lalibi ladanka kana da dan a biya shi in baka da lada aka laliba aka laliba sai a daga ɗauko zunubin shi sai a joje sai an joje a gobe kiyama Allah ya kare mu saboda ka rantsuwa ba karamin abu bane amma mutane suka yi sakaki ka yi rantsuwa kuma ka yi ƙarya kuma ka ci haƙin wani laihi uku yin rantsuwa haka kawai akan ƙarya laihi ne ita ƙaryar karan kanta laihi ce kuma ka zo ka ci haƙin wani dukiyar shi to shi wannan ba wani bawan Allah da ya ji manzo Allah ya wannan maganar tana yawa ko ya yi wata aika aika ko kuma ya ga wani ya yi amma kaɗan ne sai ce ya ma'aikin Allah wa in kana shay'an yasira ya rasulullah ya ma'aikin Allah in abu ne ƙarami dukiya ce el karama wata biye ko wata kwandala abinda ma tamma kala sai manzo Allah ya ce wa in kana qadiban min arak ko da ita aswaki kuma dai aswaki nawa nake sayan shi wandala biyar wandala goma to a ce a raba shi ma gida biyu a ce a samu na el biyu ko wandala uku ko aswaki nawa ne ne nawa ne wani ya ce a nawa ne a na rantsi da Allah nawa ne aka baka to gobe kiyama sai Allah ya zo ya saka tunda kayi rantsuwa kaci asuwakin nan ba naka bane to wannan ana zance asuwaki ina ga kuma in ka shiga harakokin mutane ne yau da gobe musamman abin da shahi dukiya mutane ana rantsuwa akan ƙarya ana badakala abin da shahi shari'a na wani gonakai abin da shahi shari'a na karurruka abin da shahi shari'a na wane ne abubuwa yanzu gashi mallaka ta ƙasa so diyawa irin abubuwan da ana ta rantsuwa a rantsi da Qur'ani an sa ƙura'ani ko mutum ya san ƙarya yake kuma ya zance da ƙura'ani ba ƙura'ani siffa ce ta ubangiji subhanahu wataala kalamullahi haqiqatan alƙura'ani magana Allah ce siffa shi ce yana Allah subhanahu wataala yana magana daga cikin manganin shi gashi nan shine wannan alƙura'ani ba wani abu bane ba halitta bace siffa Allah ce sai ka zo ka ce na rantse da ƙura'ani to kaga kenan kamar ka rantse da Allah subhanahu wataala kuma ka je ka ci dukiya ta zalunci ta haramu to gobe kiyama Allah zai wajabta maka wuta garanti Allah ya kare mu Allah ya kiyaye kuma Allah zai haramta maka aljanna to a gobe kiyama wannan biyun ne ake so dama aka tashi kiyama mutane kowa ana ta kuka to dan wuta ne mu wai masu aikin kirki yan wuta ne mu ko aljanna ne mu to anan duniya an Allah ya saka daga cikin yan wuta aka haramta maka aljanna kaga tashin hankali ya samu mutum Allah ya samu daga cikin bayan nagari dole mu kiyaye halshinan mu dole kuma mu kiyaye amana wani abdullahi bin amur bin as radiyallahu anhu ma anin nabi sallallahu alaihi wasallam kala alkaba'iru al'ishiraku billahi wa hukukul walidai wa qatlun nafs wal yaminul gamus rawahul bukhari wa fi riwayatin anna arabiyan ja'ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah mal kaba'iru qala al-ishraku billahi ثم ماذا قال ثم ماذا قال اليمين الغموس قلت وما اليمين الغموس يا رسول الله قال الذي يقطع مال امرئ مسلم يعني بيمين هو فيها كاذب wannan hadisi sai ya hudo hili zahirin abinda ake ne da ƙarya rantsuwa ta ƙarya ta cin dukiyar mutane akan ƙarya manzalla sallallahu alaihi wasallam hadisi abdullahi dan umar dan as yace manzalla yace manya manyan zinubai wanda ake ba a gafurta su ya ce shirka da Allah abu na warko in mutum ya mutu kan gare ma iyaye ƙoƙul walidai kuma kisa mutum ya kashe wani kuma ya ce wa yaminul gamus shine rantsuwa mai hallakarwa to wannan shine inda muke magana a kan shi shine mutum ya ce ya rantse da Allah alhali kuma ya san ƙarya yake kina rantsuwa mai hallakarwa sai wani sahabi a wata ruwayar wani sahabi ne balaraben kauye sai zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya bakin Allah wai kullun ina ji ana cewa akwai manyan manyan zunubai wanda in mutum ya yi su Allah yakan kama mutum da zunubi ya ce ya bakin Allah su wanne daga ciki su wane ne su wanne ne sai manzo Allah ya ce mishi al-ishraku billah shirka da Allah ya ce kuma sai ya ce manzo Allah kuma banda shirka sai wanne sai manzo Allah ya ce mishi al-yaminul gamus rantsuwa da mutane suke akan ƙarya sai ya ce ma ma'aikin Allah menene rantsuwa akan ƙarya wa mal yaminul gamus ko kuma rantsuwa mai hallakarwa kala sai manzo Allah ya ce allazi yaqti'u mal amrin muslim shine mutumin da zai ci ya ciro dukiyar wani musulmi yani bi yaminin kenan rantsi fa huwa fiha kazibun alhali ƙarya yake yace na rantsi da Allah nawa ne alhali ba nashi bane to manzo Allah ya ce wannan shine rantsuwa mai hallakarwa yaminul gamus wannan wasu malamai suka ce ma wai ko ka ce kai kafara babu zancen wani kafara dalilin narkon azaba da yake akan mutumin da zai rantsuwa akan ƙarya ƙarya da za a ci dukiyar wani sai dai ka je ka yi ta istighfari ka rika sallah kana azumi kana karatun qur'ani kana azumi na nafila da dan a gobe kiyama a joje amma idan ba haka ba laihin da yake akan ka laihi ne babba to wannan hadisai ne wanda suke bayani akan bangarori da yawa lokaci ya insha Allah kenan sati mai zawa sai mu dora akai a takaice dai uwa masu girma mu kiyaye halaccinan mu game da yin ƙarya mu kiyaye halaccinan mu game da rantsuwa da wani wanda ba Allah ba mu kiyaye halaccinan mu game da mutum ya rantsuwa ya ci dukiyar wani Allah subhanahu wataala ya kare mu Allah ya samu daga cikin bayan gari nan zamu dakata mun da muke daidai Allah ya tara mu cikin ladan wanda yake da kuskuren Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi